بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na yammacin alhamis a takwas ga watan bulqaida shira da 1445 wanda ya daidai 16 ga watan mai 2024 a daidai wannan rana namu da muka saba muna karatun kitabun tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab idan ba manta ba wancan sati mun tike bayani akan wato kisa na haruta da maruta yau insha Allah za mu ci gaba daga cikin littafi yau za mu tashi babu bayani shay'in min anwa'is sihr zai mana magana na wasu daga cikin dangogon sihiri abinda ake kira sihiri a larabce da kuma abinda ake kira sihiri a na shari'a wanda muka yi ta bayani watannin baya malaci qala ahmad حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه wannan malam zai mana magana wani bangare na wato sihiri a sihiri da fadinsa zai bayani ba wai sihiri wani haramun kaɗai ba saboda kada a zo ana karanta wasu abubuwa na shari'a an ji ayi magana sihiri kuma a ce wannan kuma ayan ba sihiri bane shine ce qala ahmad ina nufin imam ahmad ya ruwaito a cikin musnad dinsa ce haddathana muhammad ibn ja'far muhammad ibn ja'far kundar ya ba mu hadisi qala haddathana auf auf ibn abi jamil al-arabi ya ba ya ba ya ba su hadisi عن حيان ابن العلاء حديث دغ حيان ابن العلاء ابن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصه قتل ابن ابن قبيصة عن أبيه daga babansa Qabisa sahabi ne Qabisa ibn Bukhari annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal iyafata lallai wato canfa tsuntsaye da ake ta yadda za a kora su in sun bi ta wani bangare sai a canfa wani in sun bi bangaren dama ko bangaren hagu a yi wani canfi wa tsarf da kuma wato rubutu da ake yi a ƙasa da sunan bugun ƙasa ko wani abin da ya kama da wannan watsiyara da abin da yake canfi baki daya minal jibiti yana daga cin abin da ake kira jibiti yana daga cin sihiri yana daga cin kuma shirka yana daga cin abin da yake yana kurzin ya tauhidi qala auf auf ibn abi jamila al-arabi wacce rawin sai yake cewa al-iyafa abin da ake kira da al-iyafa shine zajrul tayyib shine wato ko ya kori tsuntsaye ko ya musu tsawa ko ya kore su ko ya samu wani abu ya dan karkada yadda za su tashi da sun tashi sun yi wani bangare shi kenan shi kuma sai ya fitar daga wannan tashi da suka yi abin da kisa ya fitar na zake ma abin ko kin zake ma abin in ya ga sun yi ta inda yake son ya su bi shi kenan sai ya abin in ya ga sun fita inda baya son su bi shi kenan ya nuna abin da zai yi babu alheri shi kenan ba zai yi ba wa tarqu shi kuma at-tarq shine al-khattu wani rubutu da ake yi khattu bil ardi ana yin shi ne da ƙasa ana yin shi a kan ƙasa za a samu wasu tsafan kwani ne sai a rika wasu yan zane-zane da sauransu a ya suke yi dai abinda dai ake magana shi ne kamar wani abu ne yake kama da bugun ƙasa a irin wannan zamani shi ne manzana yake aka ce ya ce shi ma wani yana daga cin aljibtu waljibtu aljibtu qala al-hasan imam hasan ibn abi al-hasan al-basri yake cewa ranatu shaytan shine sautin shaidan sauti na shaidan wato kamar wani wahayi da shaidan yake yi na tsiya to in ka ga mutum ya fara canfa canfe to kaga shaidan ya fara mishi wani wahayi na tsiya kenan sauti na tsiya ta ta yadda wato zai tike zuwa ga shirka idan wato ba sa'a yayi ba a isnaduhu jayyid ma da yake cewa isnadin wannan hadisi jayyid ne wato karbabbe ne isnadi ne mai kyau wala abi dauda imam abu da ya rawaito wannan hadisi wannan sa'i imam an-nasa'i shi ma ya rawaito wannan hadisi ibnu hibban abu ja'far ibnu hibban al-busti shi ma ya fitar da shi fi sahihi a sahihi littafin sa al-musnad minhu amma sun fitar da bangaren da ake danganta manzon Allah ne ba banda bangaren maganar Hasan al-Basri wannan shine abin da suka fitar da shi wannan kamar da na fara fada malam anan zai fada mana wato wasu daga cikin nau'uka na na sihiri a shari'a ba komai ne idan ka gani an ce miki sihiri a shari'a ba za ka dauke shi sihiri wanda ake na haramun wanda idan mutum yayi za a ce za a ce wato za a je a ya zama yayi ridda za a ɗau matakin musulunci a kansa saboda ka ana sai wato ya kunshi wani abu na sihiri wanda ana kisa din saboda shi kamar da muka baro a baya da kuma wani bangare na sihiri wanda yake a yare wanda ya kamata a kira shi sihiri inda su dabaru ne amma kuma a shari'a wannan shari'a ba ta daukan wani abu a matsayin sihiri wanda ake hukunci a kansa sannan kuma wasu abubuwa wanda ke ma asalin su halal ne mutum ya yi azancin magana aka kira wani abin su dabaru ko sihiri to shi ma wannan akwai fuskantar sa dan haka ba komai ne dan ka gani an ce sihiri a yaren shari'a ba ya kamata wato kai musu kai musu kudin goro kamar da muka sha faɗa shi lafazin as-sihr ibaratun amma amma latufa wa khafiya sababu shi da wani abin da baka sanya aka yi shi ba wannan shi ne sihiri a yare kuma a shi kutankwacin irin wannan amfani da wannan wannan ma'anan ya shahara a wurin larabawa kaga anan idan aka ce abin da baka sanya aka yi shi ba ya shafi wanda aka je aka nemi taimakon uku mai misali ya shafi wannan abin da sa suke kiran wannan abin sihiri ta yadda wato su shedanin su ne suke biyan bukatu a wannan wajen su suke biyan bukatu amma a ɓoye sadaka suke kira mushi wani abu su dabar kuma sihiri shi sa wato ake cewa ake ce sihiri da sihiri saboda shaidanu inda suke shiga ciki suke biyan bukatun amma kuma a ɓoye ba ta yadda shi wanda ake musihirin ya sani ba ba ta yadda ya gani ba idan ciwo za a aika mushi idan wani abu ne za a yi masa ana daga wani gari za a jefa mushi wannan sammulin za a yi mushi abin da ake so ba tare da ya gani ba so banda wannan kuma ana akwai abin da ake ake da ma'ana na luga ma'ana na luga shi duk wani abin da da za ka yi wanda yake siddabar wasu su gani ba kaga shi wannan abin da sa ake ake ce mushi sihiri saboda shaidanu suna yin shi a goye to amma akwai wasu abubuwa da ake yi wanda su waɗannan ba sihiri ne kai tsaye ba ta fuskar wanda ya yi su ba yana neman taimako kai tsaye da shaidanu ne ba ba yana neman taimakon shaidanu ne kai tsaye ba sai dai shari'a tana kiran wani abin sihiri saboda mahanga guda biyu na farko saboda wannan abin hanya ce zuwa ga zuwa ga ita kanta shirka din zuwa ga ita kanta sihiri din idan mutum ya fara to wannan shine wato matakin farko da zai tike da shi zuwa ga zuwa ga sihiri sannan kuma wato kamar canfi haka canfi idan mutum ya canfi canfi wannan matakin farko ne da zai kai mutum zuwa ga sihiri da mun dama duk wani sihiri da kaga an fara shi to asalin abin da ya jawo shi ne wannan canfi din in za a tuna da muka yi bayani akan shi ilimin taurari ai farko su kansu ilimin taurarin ya fara da canfi ne ta yadda wato ake tsammanin cewa a taurarin sama nan suna da wani tasiri da suke gudanarwa a ƙasa wannan shi ne asalin abin da shi ptolemyos ya fara wasu daga cikin malaman girkawa suka fara riyawa cewa wato waɗannan taurari na sama waɗannan halittu na sama suna da ta cewa idan an ga mutum ya yi ƙiba to taurarin sama nan su suka fi barin ɗinsa an haife su a lokacin da wani tauraro ya taimake shi ya zama yana da kyau yana da jarumta yana da kwakwalwa yana da kiba wani ko za a haife shi a wani lokaci ba zai zama favorable a wajensa ba za a sami shi yana da yawan kumama ne shi yawan ramewa yawan kaza yawan kaza yawan kaza kuma shi idan ya rayu rayuwar shi bai zama rayuwa ce na happiness ba rayuwa ce ta tarab tarabu ba to wannan kaga shi ma ya fara daga canfi ne asalin haka abin ya fara ilimin shi ilimin taurarin nan haka ya fara shi ilimin nujum at-tafsir da muke faɗa haka ya fara canfi sun washe ɗanu sai suka zo suka samu dama suka tunkuɗa su ya zama abin ya zama tsafi sosai daga baya to anan shi shari'a wani lokaci za ta iya ɗaukar wani abu na canfi irin wani ta kira shi sihiri saboda wato wannan shi ne matakin farko da ake zuwa yi wurin sihiri ɗin sannan kuma ta yadda shi mai yin canfi ɗin ya ƙulla alaƙa alaƙa tsakanin wani abin da ba su da alaƙa tsuntsu ne ya zo ya gani ko ya zo fita ne kawai ya ga kuturu da ya fito ya ce to yau fitar nan babu albarka bari ya koma gida kawai da ya ga fito ka ce babu albarka kaga tsakanin albarka wato nasarar da samu a kasuwa da abin da kake son ka samu wani gari za ka je ka samu ka same shi cikin lami lafiya ba da alaka da ganin wannan wato kuturu din ba shi da alaka da shi to amma yayin da mutum ya zo ya hada waɗannan abubuwa guda biyu kuma yake wato tafa'ulin sharri ko alheri yake yin cewa idan ya ga abin da yake so to zai samu alheri in ya ga abin da baya so to zai samu sharri abin da ya je nema ko kuma yayin da ya ji wani sauti in an ga misali kamar mu a nan al'umma hausawa muna yawan canfa a me yesu dan dabban nan mujiya muna yawan canfa mujiya har ana cewa ba a lokaci ko ta ce ciwo ko ta ce mutuwa ta ce ciwo ciwo ko ta ce mutuwa mutuwa to kaga wannan da canfi ne canfi ne ba yi da wani alaka to kaga wannan shi ba zai zama kai tsaye a ce wanda ya yi wannan ya yi sihiri ba sihirin da za a ɗau mataki a kansa mataki na kashewa ko a ce ya yi da amma kuma dai wannan a matakin farko ne na zuwa sihirin akalla dai idan shi ma baya sihirin idan ya zama yana canfawa to zai je wajen wanda shi takana sai ya samu kujera ya zauna ya zama ya ce shi ya zama wato ya yi masarin wannan abin ya kiyaye wannan abin ya fi shi fahimta zai ce to idan kai kaza za ka samu kaza a je a duba mishi fitar nan akwai nasara ko babu sai a buga a buga a buga a buga a ce to ka lokaci kaza ne lokacin ɗalibi kaza za ka fita ɗalibi wanda yake mai sa'idi wanda zai samu nasara a cikinsa to kaga wannan camfin ko da shi baya sihirin amma zai kai shi zuwa ga wurin wani wanda ke shi sihirin yake yi saboda haka aka ce wannan shi baya da cikin sihiri ko kuma shi da kansa ma ya je ya koyi sihiri din ya je ya koyi sihiri din sannan kuma ya zama sihiri wannan a yare yare sun da muka ce duk wani abu da aka yi a boye wani su dabar su dabar ya zama sihiri ta yadda kake jin cewa yayin da kaga wancan kuturin to a boye a boye zai zama yana tasiri akan abin da kake nema a duniyanka a boye kaga wannan shi ma shi sa wato a shari'a zaka ji an kira wannan sihiri ta wannan babu banda wannan kuma sai abinda wato a matsala a cikin hadisi ya kira ire-iren waɗannan abubuwan sihiri a cikin hadisi mazala ke laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw suhira aw aw sahara aw suhira lahu baya cikin mu wanda yayi wato champi baya cikin mu wanda yayi champi ko aka masa champi ko ya je bokanci ko aka masa bokanci ko ya sihiri ko aka masa sihiri kaga anan wato matsala sai ya sanya canfi daga cikin dandazo na na wato sihiri na abin da ke wato za ka yi kira shi sihiri din saboda ta yanayin yadda wato shi sihiri din da canfi suke da alaka ta kudda kus to banda wannan sai wasu abubuwa kuma da a yare ake kiran su wato sihiri a yare shi ma wannan kaga canfi din haramun ne shi sihiri wancan ci haramun ne kuma wanda ya fita musulunci to shi wannan kaulan wahidan wanda ya yi wannan kaga haramun ne kuma ya fita musulunci to shi wannan canfi din in na fita kawai na ga wani kuturu ko na ga hayaki ya bi dama sai ce to ya akwai nasara kenan to yin wannan shi ma wannan haramun ne shi ma kashi wannan haramun ne illa iyaka dai ba za a yi hukunci a ce shi matsafi ne za a mashi hukunci yayin da za a kashe matsafi ba shi in za a yi masa sai dai a masa ladabi ko wani abu tasiri amma dai ba za a ce shi ya fita musulunci ba kuma ba za a ce wato za a yi mashi hukunci hukunci na matsafi ba sai dai idan ana da yaƙinin cewa abin da ya yi shirka to banda wannan kuma sai wasu abubuwa da a yare ake kiransu su ma sihiri duk wani abu da in kai nasu dabaru ana kiran shi sihiri ta wannan bangaren ne ake kiran hatta wanda ya annabi manci wanda ya annabi manci za mu kamar yadda za mu zo mu karanta hadisi shi ma ana kiran shi wanda ya sihiri saboda da ya je yana son ya haɗa mutane faɗa ai yayi ne a boye da ya je wancan bai gani ba sai je ya faɗi wasu wani magana na ƙarya ko kuma na haɗa faɗa dan ya gulma dan ya haɗa gulmi da ya je kuma sai ƙara ɗaukar wancan maganan wancan sai ƙara kai ma wancan saboda a haɗa faɗa kuma su wanda suke faɗa ba za su sani ba za su yi faɗa tsakaninsu kankace ko ba kuma an wato faɗa ya yi nisa to kaga wannan shi ma ta wannan ɓangaren ana kiran shi wannan annabimancin nashi sihiri sannan kuma banda wannan ana kiran wato bayani na azanci bayani na azanci wani bayani da mutum ya yi ya zama wato har ya zama ya ɗauke maƙwalan mutane ya zama sun karsa gane ta yaya ake iya wannan magana din to tunda shi ma yayi wannan abin a boye ne ya boye daga iyawa mutane sai ana kiran shi wannan sihiri inna minal bayani sihra ajma zan Allah to shi ma wannan diya daga cikin abin da a shari'a ana iya kiran sa sihiri ko zaka iya ganin a maganar manzon Allah ko a cikin sunnoni na manzon Allah ko maganar makabata an kira wannan abin sihiri to kai tsaye wannan shi ba sihiri ne da da ake wanda idan mutum yayi ya fita musulunci ba ranar bai wani ya da muhimmanci kwarai da gaske ba komai da in kaji an ce sihiri ya zama sihiri wanda yake a dafta musulunci ba shi wannan wanda ya sihiri na magana kawai ko sihiri na nabiwanci wanda yana da zunubi idan mutum ya yi ta bangaren wato kushe ne za a kushe shi kamar an nabiwanci kawo kushe ne abin da ya suna sa haramun idan kuma ya yi bayani ne wato ta yadda zai wato kawata musu banna ya ce giya sai ya kawo wani magana mai azanci ya kawata ta yadda kowa da kowa zai sha zina ce amma sai ya kira ta a kawance da ko wani abu ya kawa ita ta a baki ta yadda mutane za su yi suna yin zina din to wani abu da ya so nasa haramun amma idan ya zama maganarsa da ya yi na azanci ya yi ne saboda wato ya karfafa ma mutane gwiwa su je su da'a ba ubangiji to kaga wannan sihiri sihiri na halal ki za ku yana cewa a cikin sihiri akwai sihiri na halal ana cewa a cikin mata ana ga ma a matayan cewa daga cikin sihiri na halal shine su namiji da'a su dinga mushi girki sosai kaga wannan sihiri na halal eh wani abu ne na iya zama kissa ce ta iya zama saboda ka ba kowane sihiri ne idan ka ji an faɗa ba a cikin yaren shari'a ai an ke maganar wato sihiri na haramu ya kamata ka bambance akwai sihiri na haramu na fita daga musulunci shine sihiri ake neman kwankwamai akwai kuma sihiri wanda yake shi kuma haramun ne amma dai bai kai wancan ba shi idan aka yi a iya ta'aziri a iya ladabi amma kuma kai tsaye ba za a ce za a kashe mutum ba shine sihiri na canfi ko abin da ya kama da wannan banda wannan kuma sai sihiri wanda yake na annabibanci ko kuma sihiri na magana na azanci na iya magana to shi wannan idan mutum ya ya zama ya yi amfani da hukunci kai tsaye in ya yi amfani da shi wajen kyakkyawan abu to sihiri shi ya yi daidai sihiri ne na halal in ya yi amfani da shi wajen mummunan abu to wannan abin da ya yi sunansa haramun kuma Allah ta'ala zai kama shi da wannan sidabar da ya yi mala ya ce haddatana muhammad ibn ja'far haddatana auf an hayyan ibn al'ala haddatana qatan ibn qabisa أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ما لنا حكا يرويت وانا حديثي تهنيا شي حيان ابن العلاء دقا قطن ابن قبيسة لقا بابان سيسي هزم الزم الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت وانا حديثي حديثي ني واتو أكوي, أكوي روي إسناد نسا ما لنا أشان قبلاتي إسناده جيد إسناد سمي كوني فأما دي a bincike da ilimi abinda yake nunawa shine wato sanadinsa ba bai tabbata ba saboda shi wannan hayyan ibn ibn al-ala hayyan ibn al-ala ibn hibban shi kadai ne yake ban ya wato kadaita da tawfiqin sa wata kashi akan al'adar sa da aka sani na amintar da wato waɗanda ba a san su da ilimi a ilmance ba ba a gama tantance adalcin su ba saboda haka wannan hadisi hadisi ne da'ifi saboda shi wannan al-hayyan ibn ala shi sa al-hafiz ibn hajar yace mishi al-maqbul ne shi wato ana karban hadisin sa ne kawai in an samu mutaba in wani ya bara masa baya in ba haka ba hadisi sa fil asl hadisi ne da'ifi saboda haka wannan magana da malai yace isnaduhu jayyid ba zai zama wato karbabbe ba sannan abin da ƙarin maka cewa shi ba san wannan hayyan ibn ala majhul ne ba san ba tantance adalcinsa ba shi kashe sunansa ma ba a gama sunan babansa akwai sabani yadda yau abin da fi inganci shi ne al'ala ɗin shi ne sunan babansa hayyan ibn al'ala haka muhammad ibn salima ya haya ibn sa'id al-qattan rahu ibn ubada suka wato faɗi sunansa wasu kuma suka kira shi da mu'tamir ibn suleiman da muhammad ibn ja'far gundar suka ce kawai hayyan ba su faɗi sunan babansa ba amma sai na ga malam anan ya ce ya rawaito hadisi daga ta hanyar Muhammad ibn Ja'far Gundar sai ce Hayyan ibn al-Ala to ba sani ba ko haka yazo a musnad Imam Ahmad amma dai abinda al-Mizzi ke cewa Ja'far ibn Muhammad ibn Ja'far Gundar yana cewa Hayyan ne kadai baya cewa Hayyan ibn al-Ala kuma wannan shine abinda in mutum je duba cikin sunan Abi Dawud zai zai gani to ba san wato abinda malam ya dogara da shi ba to amma ko da mun ce hadisin da'ifi ne hadisi ne mai rauni sai dai wato ma'anarsa ma'ana ce wacce take wato mai kyau ma'anarsa idan ka je ka duba sauran nasoshin shari'a a duk wato shari'a tana musu goyon baya a cewa wato wannan inal iyaqa wa tarq wa tiyar wa tiyara min al jibti yana daga cikin abin da ake kira sihiri yana daga cikin abin da yake haramun ne mutum ya yi shi al iyaqa daga afa ya ifu iyaqa ko afa ya afu iyaqa asali abinda ake kira shi ake kira da al'iyafa shine wato mutum ya yamin abu yakin yin abu saboda baya san abu kamar mutum in an bashi wani abincin da baya so kawai sai a ga ya cin abincin saboda ya yakin sa baya san ci to wannan shine al'iyafa to yayin da su larabawa abinda sira ce suke yi shine idan sai mutum ya zo da wata yasan dashi ko wani abu sai dan bubbuga inda wato makwancin makwancin wato da tsuntsaye suke da zauru zai zo da sai sammako kamar da a ibn qais ke cewa kada akhari wa tayru fi bukunatiha zai zo da wurwuri haka idan yazo shikenan sai ya dan kwakwasa wannan akwai mutsawa haka to idan suka tashi inda suka tashi ko in yaji muryar wata dabba sai ce to in yaji wannan wacce nan dabba an canfa cewa ita an ta yi wani murya to wato akwai alheri in ba ta yi wata murya ba babu alheri ko kuma in yaga ita inda ta bi ta bi ta dama ne ko ta bi ta bu to sai ya ce akwai alheri ko babu alheri to a irin wannan shine a nan mazala aka ake rubuta na cewa innal iyafa wannan shine a cikin kira al iyafa al iyafa wani bangare ne na wato shi canfi din larabawa suke tun a zamanin jahiliya kuma ga wanda yake karanta ya baƙoƙin larabawa zai ga suna yawan faɗansa suna yawan faɗan shi wanda lafazi na liyafa wajen canfa canfa abubuwa ana cewa suna tafa'uli ne da wato su kansu tsuntsaye din wajen sautinsa da kuma yanayin yadda suke gudana yadda suke tashi ta dama ko ta hagu ko abin da ya kama da wannan sai su dinga wato canfa yanayin tashi din wurin samun abin da suke son samu fitan nan yau akwai alheri ko babu alheri ko dai in zama nan sadaka wani zai iya zuwa kawai idan ya ga ta yi wani yayi wani bangare sai yayi zaman sa ko wata ko wani al'umma da irin nasu su kuma wasu daga cikin al'ummomi na turawa kamar girkawa su da suka zo suka fito ne suka ga hayaki su kuma suna yi da hayaki yanzu sun ga yanayi wani yanayi hayaki ya danyi haka yana wani juyawa yana yin wani dama dama ko wani abu ko kuma ya suke yi da Allahu alamu sai su dawo su ce su ba su ka ba ko su ce wani abu babu alheri ko abin da ya kama da wannan kamar mu ne mun kwa yanzu kaga da mutum ya zo ya shigo gida ya ji mujiya ta ta ta wannan shi ke zai ce to yau fa yau fa akwai abu akwai ko da ciwo ko mutuwa ko kuma idan ya zo yana zama zama sa kawai sai ya ga turuwa sun fara yin wasu gidaje a wannan a cikin wani bangare na gidansa an rasa ya aka yi tururuwa tururuwa a wannan wurin ko dai an mun samu ne ko abin da ya kama da wannan wanda galibi ba da ne ba yana zai iya zama akwai samu amma kuma ba dole ba ne kada mu zama wato aikin mu kenan yin yin wato canfu yin wato canfi to wannan shine abin da ake da iyafa shi kuma at-tarq shi kuma at-tarq shine wato kabar bokanci shi ma shi wannan bokanci ne kai tsaye anan auf al-arabi yana fassara shi da cewa shine mutum ya wani tsawon kwani suke samu suka samu tsawon kwani sai su dinga wato yin wasu abubuwa a cikin kasa galibi ana cewa wato mata suka fiye a lokacin a baya wataƙila wani bangare ne na bokaci da bai kai ya kawo ba bangare na sama sama haka sai aka bar mata galibi a lokacin ana cewa su mata suke yin wannan abubuwa suna ɗaukan wato su wani tsafin kwanin a su wasu abubuwa kamar na bugun ƙasa da shi sai su gaya maka in akwai alheri in babu alheri a duduba maka kamar da ake cewa da aje a duba mu kaga dai wani bangare ne na ilimin wato taurarin nan da ake yi mutum in ce ce aje a duba a bugun ƙasa a yi wasu waye a dinga wasu abubuwa wasu biyu ko abin da ya kama da wani a yi lissafi a yi waye a yi waye sai ce to wannan fita akwai alheri ko ma ce wannan fita babu alheri to su mata suke yi amma maza ma suna yi ana kiran wato masu yi a cikin maza shine at-turraq at-tarq at-turraq su kuma at-tawariq su ne da mata wanda na wasu wanda masu yin bokanci na na mata da labid yana fada yana waƙe kusan labid daga cikin ƙwaƙwisa yana suna da kyau musamman babu da tauhidi yake cewa la'amruka ma tadri at-tawariq bil hasa wala zajiratu at-tayr ma Allah sani'u yake yin rantsuwa ya ce su bokaye mata masu bugun kasan da mata diri su ba su san meye alatala ke yi ba ba san gaibu na ubangiji ba wala za ji rata tsaye har su ma masu wato zuwa su je su yi ma wato tsuntsaye tsawa ko su bubbuga musu wani abu saboda su tashi su ga ita inda za su yi mallahu wala za ji rata tsaye mallahu sani'u ba su san meye alatala zai yi gobe ba saboda haka duk abin da suke suke gaba na ƙarya suke maka kawai ba wai gaskiya ne ba shashi faɗi ne shashi faɗi ne to idan mutum shi wannan amfanin a ce masa wannan shi ma haramun ne kai tsaye idan ka fara ba zai zama wato ba zai zama wato mutum bokanci yayi ba kai tsaye idan dan ka canfa waɗannan abubuwan ba zai zama ce a ce mutum ya zama boka ba to amma idan mutum yana cikin yi su shekaru in suka zo suka wuce suka ga mutum lalle wannan dabi'a ya zaune a mutum to abu bi su masa ko dai su tunkuna shi zuwa ya tafi wurin boka din tunda zai buƙaci ya kai zama ya samu advanced stage wani wato wani abin da zai zama ya fi zurfi a ilimin a ilimin wannan abin to sai a je wajen boka kaga shi kenan rayuwa ta lalace ko kuma shi da kansa ya ce ba zai je ya koya ma ya ƙara gwanin cewa to kaga yanzu shi kansa ya zama boka din sai shari'a ta hana ka wannan abin baki daya kuma wannan abu ya zama haramu ya zama haramu duk wanda wato yake yin canfi to yanzu abin da yake yi wato yana yin abin da ke na haramun ne a ban kasa kuma Allah ta'ala zai kama shi kuma idan akwai wato shugabanci na shari'a ya halatta ya halatta wato shi shugaba din yazo ya je a kawo rahoton mai yin irin wannan canfa canfa a masa ladabi a masa taziri saboda zai bata al'umma ne zaman sa cikin al'umma irin wani datti ne ya kamata tsarkake al'umma daga bannansa kaga wannan ban san wani abin da yake yayi saura da biyan hausawa ba wanda kuma yana cin kwarai da gaske yana mana wato banna iri iri irin canfi duk wani canfi da kake ga duk wani abu da aka hausawa sun yi na zuwa wurin bokaye wallahi idan ka je ka duba asalin abin da ya jawo su ne canfi an ga wani abu ne ake cin cewa ai wannan iska ce fa kawai fa wani hadari ne aka yi kawai aka ɗan iska aka wata ce wannan iska mai rabas ɗin nan kawai waje na ta zo wallahi wannan yana daga cin abin da duk idan mutum na da'awa to in yana son in yana nasiha ma al'umma to zai dinga cin musu tuwa ƙwarya ƙwarya da gaske al'umma har yanzu akwai matsala na canfi tun shehu usmanu shehu usmanu ya yi fama da hausawa a babin canfi canfi da canfa abubuwa iri amma kuma har yanzu wallahi muna nan da shi birjik za ka yi tsammanin al'umma suna nan sun daina wato shirka amma ina ba sa yi ma ubangiji da'a sai face suna shirka a wasu a wasu gurare to inda ake samun hausawa suna shirka al'ummai da dama amma dai da yake hausawa suka fi damu na nan a shine wato wannan canfi da ake samu suna yawan yin sa Allah ta'ala ya tsare mu a nan sai aka ce wato manzana ce wa tsiyara ce canfi canfi shi kuma shi haɗa waɗannan abubuwa duka guda biyu da shi a tsarin da al'iyafa duk wani ɓangare ne canfi a tsiyara duk ko da ma ba ma wannan abun kai guda biyu ba in dai kana canfa abubuwa to kawai ya shiga cikin wani ɓangare na sihiri a yare na shari'a saboda me saboda wannan hanya ce na zuwa yin sihiri na haramun din na fita daga musulunci sannan kuma hanya ne na zuwa a mutum ya shiga cikin wasu abubuwa da zai dame shi a rayuwa zai daɗi duk wanda ya zama ya race rayuwar shi a kan canfi za a gaba zai sami wato yalwa a rayuwa ba rayuwar ta zama rayuwa cikin kunci aka yi ta rayuwa rayuwa cikin bagamniya Allah ta'ala ya tsare saboda ya riga ya sashi kashi a cikin wasu abubuwa wanda wato masu mutanen kirki ba sa kansu a cikin wannan aka ce wa tsiyara min aljibti yana daga cikin aljibtu idan muka yi tafsirin fasarar da Umar dan Khattab yayi kamar yadda muka ruwaito muka fade wa riwaya a cikin wato tafsiri na ibn abi hatim ar-razi da sanadi ingantacce zuwa ga umar dan khattab sai imu rike cewa aljibtu as-sihr kaga anan mazala kace zama inda hadisi ya inganta anan kai tsaye ya kira al-iyafa da al-tarq da al-qiyara a matsayin sihiri a matsayin sihiri ko da kuma wannan ma bai inganta ba amma gashi laysa minna man tatayyara aw tatayyara lahu aw takahana aw tukuhida lahu aw sahara aw suhira lahu inji manzon Allah wannan hadisi ya tabbatacce ya zo ta hanyar Hassan al-Basri daga Imran bin Husayn hassan basri bai ji daga imran bin hussein ba amma yana shawahi daga hadisan abdullahi dan abbas yana shawahi daga hadisan ali bin abi talib ta hanya idan ka hada su duka waɗannan hanyoyi guda uku yasa ka san cewa hadisi ya tabbatacce daga manzo Allah manzo Allah ya faɗi wannan magana cewa laysa min man tatayyara aw tatayyara lahu baya cikin mu wanda yake canfi yin canfi baya cikin abin da yake dabi'a na musulmi dabi'a na musulmi dabi'a sa imani ne sallama ma ubangiji ne duk yayin da zai zama zai ga matakatsantsan zai gama yin shawara kafin yi abu amma idan yayi azama zai abu to zai tawakkali ga ubangiji wai za zama ta tawakkal ala Allah in ka tashi za ka yi abu to ka dogara ga ubangiji kar ka tsaya kana cewa in yi kuka in yi kar ka tsaya kana cewa to za mu shiga wani ciniki ne algafa ta malam aje a duba mana wannan abun a gani akwai alheri ko babu alheri to kaga wannan an shiga cikin wani abu da zai sa wato rayuwa ta lalace idan kuma ka dau fassarar da shi wato wannan yayi al-Hasan al-Basri yayi yake cewa aljibtu ranatu shaytan wannan ruwaya ruwaya tana ce imamu bai ya fitar da shi cikin alkobara ta hanyar imam muhammad zuwa ga hassan al-basri cewa ya ce ranatu shaitan ranna yana ce yana nufin as-saut yana nufin wato sauti sauti sauti wata galibi sauti wanda yake da ƙara wanda zai dan firgita ko mai dan dame ka shine ar-ranna kamar wani irin abin da sauro ke ke mana a gudan da yake mana a kulli za ka yana dan damuwa kwarai da gaske wanda za ka iya sharanna kamar kuma ringin na waya in ta yawa za ka tare tada mai ka to wani shi ana kiran shi marani eh duk wannan ana kiran shi ana kiran shi wato da wannan dan wannan guda din to ranatu shaytan kamar sautin shaytan wato kamar kamar wato kida ne da ake kiran shi mizmaru shaytan shi kuma kida kuma sai a kira shi mizmaru shaytan kidan shaytan shi ma wannan go a tambi sai Hassan Basri ya kira shi da ranatu shaytan kamar wani sauti ne wani sauti ne mai dadin ji da shaytan ke maka sa maka shi a kunni wanda idan da ba dan mata zuciya ta riga ta lalace ba bai kawai ta daɗi ba saboda damu zai maka kawai zai daga damu imanin ka ne to amma sai ka mai da shi wani abu mai daɗi da kace san kaci ya zama kamar wani mizmaru shaytan wato sai ya zama kamar wani examen control na shaytan ya zama kamar wani wahayi ne na banza shaytan ke ne mutum kan cewa lalle ka canfa wannan abin za ka samu kaza kuma idan yana yin shi kenan kamar da muka ga shi canfi shi ne matakin farko na sihiri wato wani lokaci ba shidanu ne shidani ne zai wuce ka idan har yana yawan gita kai fahimci cewa kana da wannan ɗabi'a to sai ya fara zuwa yana kawata maka cewa to in dai ka canfa tunda ka canfa din to sai ka fara sai ka fara ganin laifin abin biri ya kaba da mutum yana faruwa ai masu wajen gumaka sun riga sun lokacin sun kawo gumakan su ma wani abu baya yi komi to amma tun suna da suna da suna da sai shaɗai in ya sai a samu shaɗani ya zo ya fara zuwa wajen sai daga yana magana yana motsi ba idan an samu shi wani sakar fa'idas ko wani abu da suke suke cewa sun sadaukar sun yi yanka saboda shi ne in sun sa kansu su dawo za su ga babu shi saboda mai saboda shaɗani ya zo ya samu abin da yake so a wajen kuma shi ko sai ya ci gaba batar da mutane kaga wannan ya zama ranatun shaɗani kenan ya zama kamar sauti na shaidan batarwa na shaidan in gizo mai kantar wani shaidan wanda kuma Allah ta'ala dama da yawa ya bamu labari irin wannan Qur'ani yace wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shaydanu su ne suke ma wato waliyan su wato wanda suke jibintar su a wahayi na banza irin wannan na bata sau li yujadilukum sau suka da mujadala da ku suna jayayya da ku wa ina qa'atumuhum innakum la mushrikuna idan ku musu da'a to za ku zama daga cikin mushrikai wato wannan aya abinda take magana shi duk wanda ya bi wato kira na shaidan inda shaidan zai rika kiran ka kana amsa to abinda zaka je ka tsinci kanka a cikin sa shine wata zaka zo zaka tashi daga rijilan ubangiji ka zama daga cikin rijilan shaidan kuma zaka tashi daga cikin wato auliya waliye da ubangiji ke zubunta lamar su suna zubuntan tauhidi ka tsinci kanka a cikin wanda suke zubuntan shirka sai kuma shaidanu su zama su ne wato a iyayen gidansu saboda haka duk wanda ke shirka wannan ruwan da ke wato canfi dama wannan shirka ce wacce take za ta fara daga karama kuma ta cike zuwa ga shirka babba kuma shaidan ba zai baka ba sai ya tabbatar baka da imaninka saboda babban hanyar zaman lafiyanka da an ga yaro ya ƙi wasu abubuwa ce wannan ajayi ne kama shi ko a ce kaza ne ko a ce kaza ne to babban hanyar zaman lafiya shi ne duk wani abubuwa ka bar shi sai yayin da ya bayyana maka cewa kaza kaza ne in kuma kana da ƙaiƙayi shi kenan dama ubangiji ya baka wato addu'o'i kai fafa ka je ka rike kai wannan addu'o'i ya ishe ka kai tawakkali ga ubangiji amma kar ka mai da zama wannan abu shine abu da ke sa kai ko ya hana ka in dai zama canfi shi ke sa kai ke hana ka to wata wata za ka tsinci kanka male male a gidan boka wannan shine wato sakamakon shi Allah ta'ala ya tsare mu a saboda haka waɗannan abubuwan ko da wato ba za a kira a ce wanda ke yin su ya zama matsafi ba kai tsaye wanda za a ce ya fita musulunci za a masa hukunci to amma su ma din haramun ne su ma ɗin haramun ne saboda mataki-mataki ne za su fara daga mataki na farko matakin farko kawai haramun ne mutum ya yi zunubinsa ya yi zunubinsa in kuma abin ya yi tsanani kuma ya je gidan boka kaga in ya je gidan boka kuma daga nan ko shi kenan ya kafurci abin da aka sakarar ma'aiki daga nan watakila ma shi ma ya zama bokan watakila ma shi ma ya je yana yin wasu abubuwa na shirka na neman wato kusancin aljani baki daya kaga yanzu kuma wato an yi asarar duniya da lahira baki daya Allah ta'ala ya tsare ma da ya ce wal abi dauda والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه imam abu da ya fitar da wannan hadisi da imam nasa'i da ibn hibban a cikin sahihi littafin sa ya fitar da wannan wannan hadisi muka fitar yanzu annal iyafa wa barqa wa tiyara min al-jibti duka sun fitar da shi duka sun fitar da wannan wato hadisi amma al-muslim bin sun fitar da bangaren da aka ce manzo Allah ya faɗa eh duk da amma ana ku tsammana kamar ma yana maganan bangaren Hassan al-Basri shine ba su fitar ba amma bangaren bangaren wato har wannan magana na auful arabi cewa al'iyafa zajr shaytan wa tarqu al-khat yukhat bil ardi wannan idan an ja duba suna biro za a ganshi ma ba da ya fitar da wannan bangare shi ma ya fitar da shi ta hanyar Muhammad ibn Bashar Gunda daga Muhammad ibn Ja'far Gundar daga Auf al-Arabi Auf al-Arabi ke cewa al-iyafa shine zajr al-tayy wa tarqu shine al-khat yukhat bil ardi saboda haka babu magana wani mutum ya zo ce kaga wannan a wato a sake yana mana magana cewa shi kansa ilimin taurarin da ake neman shawaran tauraro ana cewa kamar wato ana magana tauraro wajen in za a kada aure sai an je an nemi tauraro kuna yi match ko bai match ba in za a je ai kasuwanci sai an kirdaje wani lokaci an ga lokacin da ya dace to wannan kai tsaye yana nuna maka cewa ko da a farkon al'amari ne first stage ne farkon mataki ne shi ma wannan haramun ko da a fatakin farko ne ba a shiga bukancin ba ko da wannan nan kawai ka tsaya ni ba zan fita bane sai karfe goma saboda mai saboda lokaci ne baligi na sa'idi a lokacin to wannan shi kasa wannan haramun saboda mai saboda tsangare ne na canfi bangare na canfi su kansu turawa da ya girkawa da sauransu astronomers da suka kawo nan ko ce astrologers da suka fara kawo nan su bitalmius ai wanda sun fara da canfi ne sai shidanu ko suka zo suke- suka musu ingizami kan ruwa suka musu abin da hassan basu ke kira ranna ranatu shaitan suka musu ah, wato waiwayi a kulli allah ta'ala ya kyauta Ah, sai ma ya ci gaba da cewa wa an ibn abbas hadisi daga abdullahi dan abbas qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man iktabasa shu'batan minan nujumi duk wanda yaje ya koyi wani bangare na ilimin taurari na haramun ina da muka fada faqad iktabasa shu'batan minas sihiri ya je ya koyi wani bangare ne na sihiri zada ma zada ya kara abin da ya kara eh haka manzo Allah ya faɗa Imam Abu Dawud shi ya fitar da wannan hadisi da shi da Imam Muhammad da wasun su da isnadi sahihi mala ya ce rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahihun isnadin sa sahihi ne kuma ya kamar yadda mala ya faɗa wannan isnadin sa sahihi ne Imam Abu Dawud da Imam ah, Imam Ahmad suka fitar da shi- da shi ta hanyar Yahya ibn Sa'id al-Qattan daga Ubaidillah ibn al-Akhnas daga Walid ibn ah, Abdullah daga Yusuf ibn Mahak daga Ab- Abdullah ibn Abbas wannan isnadin sa isnadin sahihi Ah, Ubaidillah ibn al-Akhnas an-Nakhai thiqa ne ibn ma'in ya wataka shi abu dauda an-nasa'i duka sun wataka shi sun ce amintaccen mutumi ne A al-walid ibn abdullah ibn abi mughith shi ma ibn ma'in ya wataka shi ibn hibban ya wataka shi yusuf ibn mahan al-farisi al-makkiya daga cikin manyan manyan jigajigan malamai tabi'ai da suke garin makka to kaga shi ke rawaito daga abdullahi dan abbas zaka wannan hadisi ya tabbata ce ya tabbata a wannan abinda manzo Allah yake gaya mana shine man iktabasa shu'ba iktabasa shi ta'allama wanda ya je ya koyi wani bangare na ilimin taurari ilimin taurari kamar da muka fada iri biyu ne akwai ilimin ilimin nujum a tasiri a tasiri ilimin na nu- eh, ilimin taurari wanda kawai a na ilimi wanda kiran shi astronomy da turanci shi wannan ilimi ne kaje ka koya kaje ka koyi yanda yaya magudanar waɗannan taurari suke kuma wa- wata a waɗanne irin sunnoni ne na ilahiya sunnoni na ubangiji ya rataya su da waɗannan taurari din akwai lokuta da za ka gani rana ta ta yi tafiya a- a- tun daga lokacin ta hudo tana cin tafiya ta zo ta zawali ka- tana tsakiya ta zawali ta kaza ta kaza akwai wasu abubuwa da aka riga za ka sani a ilimance suna faruwa a daidai wannan lokuta wannan ilimance ne wannan in ka je ka koya kuma babu wanda doruru in ka je ka koya ka ka karuwa littafin da suke rubutawa suka ru- maka wannan bayanin za ka gane shi ba da bambanci da irin- ilimin geography da astronomy duk kusan suna da alaƙa da juna saboda ka wannan shi ake kira ilmun nujum at taysiri at ta'thiri kaga shi wannan ilmin Allah bai hana mu ba bal ma ubangiji da yawa wasu abubuwa na ibadan mu ai ya hada su da ire-iren waɗannan wato tauraru na sama kaga sai wata ta ya kare ta da za a ce mu dau wato mai lissafi da shi kaga ubangiji ya hada mu da da shi kai tsaye rana ta yi zawali sai a ce mu zo mu yi sallah azhar rana ta riga ta zama irwaka ya kai kwatankwacin ka a ce ga la'asar ta yi har zuwa lokacin da irwaka zai zama ya ninka ka sai a ce ga- ka zo ka yi la'asar kaga duk wannan ubangiji ya rataya wato wasu ibada ba da wannan abubuwa abinda a su biki an kira al-ahkam al-wad'iyya al-ahkam al-wad'iyya shine abinda ubangiji ya sanya maka ko dai idan ka gashi alama ne na in ka gashi kai wata kai wata ibada ko kuma idan ya zo to sababi ne kai wata ibada ko kuma idan abin ya faru to mani ne ba za ka wani ibadan ba shi al-ahkam al-wad'iyya to shi wannan a kaga wannan ba shi akan sa ake magana ba yanzu mutum yanzu ya gaya mana cewa za a yi dare biyu ko wani abu makamacin wannan duk wannan ilimin sa ne ya je ya gaya mana babu laifi kamar masu wai za ku kasa su ce ana sa rai ana hasashe ila ya kai ya kamata su rika tutu lafazi ba ba Allah dole kuna iya zuwa ku ku ya ku zo ku tsuru Allah ya ya fasa ba shikenan ba dama ba shike yi ba saboda haka idan aka ce za ana hasashen cewa a abin da aka gani na alama cewa za a yi ruwa lokaci kaza to sai a yi ma ubangiji ladabi kuma babu wani bambanci a ilimin ai mataki mataki ne a matakin farko kowa ka kan makana da shi shi ne yayin da kaga wani hadari ya haɗu bakin gida ka ce lalle za a yi ruwa yau sosai wannan matakin farko ne ilimin taurarin kai ma to yayin da ka shiga aka ƙara shiga cikin mai zurfi sai ka kuma suna gaya maka wasu ilimin kan da kai maka yi baka ɓata lokaci baka gyara lokacin ka wurin ka koyi wannan abun ba sai ka ba za ka sani ba sai ka in sun faɗa wannan ilimi ne to amma shi wannan kaga ba ba shi ne yake da alaka da za a ce wa shi yana da alaka da abin da yake faruwa a ƙasa ba a ce wanda in yayi gaskiya in yayi kuɗi in yayi yayi bulbul yayi lafiya to yana da alaka tauraron kaza da lokacin da aka haife shi hatta wasu su wasu Shakespeare wannan tura wanda suke- malaman turancin nan waya ta so sai da aka je aka gano wai wai a wani tsari aka haife su wai aka cewa an gane cewa an haife su ne a lokuta wanda yake dama wannan tauraron favorable lokaci aka haife su lokaci wanda zai zama yayi favorable din su to kaga idan haka ne akan me za mu yi aiki mu tashi mu je mu ce wani je koyi ilimi in dai har na riga san cewa ni da aka haife ni a lokacin da yake lokacin na sa'idi lokacin rabauta zan yi kuɗi to kawai sai jan zauna in har da ya muna zan yi kuɗi in lokacin in ilimi nan har da zan samu ilimi amma kaga ba haka ba haka muke yi ba ba haka ake ba sai aka maganan a cewa yayin tarar ka yana tasiri wajen mutum ya bulbul wajen mutum ya kuɗi wajen mutum ya wannan shine abin da ba a so duk kuma wanda ke yin wannan to wani bangare na ilimi na sihiri fara kaka ma kansa hanya wannan shine abin da mazala yake faɗa kaga kun ga dai wannan hadisi ne sahihi hadisi ne wanda yake ingantacce balle wani ya tsammanin cewa a wannan wani fahimta wani malami ne ba fahimta bace wannan wannan magana ce ta manzon Allah yake cewa ma nafta masa shu'batan minan nujumi duk wanda ya koyi wani bangare na ilimin taurari na haramun din fa qad iktabasa shu'batan min as-sihr to ya dauki wani bangare ne na ilimin wato na sihiri nan ko dai saboda a canfi kamar da muka faɗa matakin farko ne na sihiri zaka duk wanda ya canfi kamar ya dauka maka kansa hanya ne sihiri kuma da yayin da yake canfi da wannan ilimin taurarin yana yana na shirin zazo su wara kansa su koma suna biya masa bukatunsa yayin da ya buga wannan wannan wannan bugun kasar tunda ai su bi talmiyo su ai su kaga a ilimin da suke yi su canfa canfi kawai suke su amma ba ku samu wani tarihi da ya nuna a tarihi wannan shi malamin girkan ba ba mu samu wani abin da ya nuna a tarihance cewa shi bokanci ba yake da irin wani abubuwan ba astrologer ne shi amma dai ba irin na bokayen ba shi kawai canfi yake yi amma daga baya a jami'a suka dinga gwara abin sau haka idan kana hira da su za su ce maka to amma kuma wai malam fa yin abin da fa yana yi haka suke ga yake cewa wallahi idan aka yi wannan abin in suka jefa alƙalima aka ce in aka in ka saki ka fitan nan za a samu matsala idan iya suke fitan kuma ya samu matsala to amsa nan shine shekaru suka suke gwada muku kwakwalwa dama ai ku sheka wani shaka da yakuna ila awliyaihim yujadilukum ai su suke muku wannan suke gwada kanku kuma shedani kai baka ganshi ba baka ganshi ba shi ya wasu abubuwan da kai baka gani ba don haka wannan abu bai zai zama daidai ba amma mu da ba ba mu imani da shi ba mu yanzu mu imani da shi ba na kana zuwa ka gaya mana za mu sa kafa mai tutsa da wani abu mu kuma za mu je mu dawo alhamdulillah lafiya lau a ce an samu nasara kaga wato yana wannan yana maka ilimi zama yin basan ba saboda shi kusan lokacin da turawa suka suka nemi cewa wannan ilimi taurarin nan wannan ilimin bokancin ba is anti science cewa wannan abu ba wai bai da alaka da ilimin kimiyya suka ce abin da suka ce bai da alaka da ilimin bai da alaka da ilimin kimiyya shi astronomy din ba da bambanci da wanda yake turai da wanda ke kudancin duniya da wanda ke arewacin duniya da wanda ke tsakiyar duniya in yaje ku yato ilimin haka yake kamar ya kamuka 2 plus 2 is equal to 4 kawai to shi wannan shi kuma wannan ilimin da suke kira na taurarin nan idan aka tafi ya dabbaka akan wani mutum daya to ka je ka dauko ka sake dabbaka shi akan wani mutum irin sa shi ma sai ya ki dabbakuwa to kaga bai zama yin basar ba kenan kaga ya zama ba ilimi ba ya zama kyan kwafta su ne kawai illa iya kare akwai wanda suka kyauta ta amfani da shi shi da kuma suna shiga cikin al'amarin suna yin abu su abubuwa da bai dace ba Allah ya tsare mazala ce zada ma zada nan ko ana maganan ko idan yana ƙara koyo na ilimin yana ƙara zurmkawa cikin sihiri ɗaya daga cikin fasara guda biyu da malamai suke ko yanzu ma ana magana cewa duk yayin da ya ƙara to ya ƙara yin zamu zunubi kuma duk yayin da ya ƙara ta ƙara samun zunubi kaga wannan nassi ne nassi ne akan cewa wato ilimin taurari da ake da muke cewa kace haramu ne to ba maganar ra'ayin mu ne bane ba ba ra'ayin wani malami bane wannan kai tsaye manzo Allah ya faɗa cewa haramu ne sadaka duk wanda ya je ya koya kada ya zo yana wani barkan yana cewa wani ilimi ne yana zazzara ilimi na cewa ilimi ne na na musamman wallahi ba ilimi na musamman ba da ilimi na musamman da manzo Allah ya bar mu je mu koya manzo Allah ilimin muka manzo Allah bai zo da yazo shi baya bai adawa da ilimi bai adawa da ilimi na gaskiya amma da ilimi na banza to baya to wannan baya da za a shirya ta ce maka je koye shi haka wannan ilimi ba ilimi ne mai kyau ba shekul sa'ib tabi'a cikin majmu'ul fatawa mujallid na 20 35 shafin 133 da 93 yake cewa faqad sarraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anan manzala qarara ya faɗa cewa bi anna ilman nujumi cewa ilmin taurarin nan min as-sihri ya daga cikin sihiri wa kada qala Allah ta'ala kuma Allah ta'ala dama yana ya faɗa cewa wala yaflihu sahiru haythu ata me sihiri matsafi ba zai bai samu da bauta ba ta ko ina yaso wa haka zal waqi ibn tabiya kaga kuma wannan shine abin da muka gani a yau da rayuwa ta yau da gobe fa inal istiqra sana bibiya al'amarin masu matsafan nan yadullu ala anna ahlan nujumi yana nuna maka cewa waɗannan masu ilimin taurarin la yaflihuna fi dunya ba sa samu rabo a duniya wala fil akhirah ba ku samu samu rabo a lahira ko da sun samu kudin sun samu kudin a wasu aljanu za su abin da ke faruwa idan aka samu wani za ka samu wani kaga a ce tun lokacin wane wane in ba dan in ba dan ka a faɗa wasu daga cikin shugabanni ba da sai a faɗa kasu ji ba a kyauta musu ba za su tun lokacin wane wane ai wane ke zuwa nan in ya zo kawai a turbayan da yake zama ba ma zama a shimfiɗa saboda ai an ce wane kamar yan kanka mu abun san wasu daga ci da aka faɗa kamar haka mun same su bato fata su ma ta riga ta yi kasa tana neman ta rufe ido sun tsawar ufa ake tun lokacin wane wane wannan mutum da ka gaishe ke yin wannan abubuwa to amma yayin wannan ilimi yake yi da taurarin nan amma a lokacin da yake yi yana ganin kamar yana samun fantamawa ana ba shi kuɗi amma wallahi galibin su in kaje kaga yadda za su mutu za su wanda mutum tamiya faɗa ba sa rabauta ko dai ka gani sun zungure shi a yayan shi ko shi a kansa ba yana natsuwa yayin da yake bacci kaga yana wani bacci kamar ba mutum ba idan sai yana wani jujjuyewa yana yin wasu abubuwa a bakinsa ko yana fitar da wasu abubuwa ba zaman lafiya ba ko kuma kaga yana tafiya yadda ka san mai makuwa in ya tafiya ya canza hanya ya yi haka ya kamar wannan abin da shi wataƙila shi ne suke ba shi tsoro bai sani ba ko kuma a bashi kuɗin ya kasa cin kudin haka sai dai a bar mu wasu kawai su yara sun gaji kawai talauci ya iya su je su haura su sami kudin mun ga wannan ko kuma ka gani daga baya ka ya kasa yin aure baki daya a ce a ja ta haife shi kaga sun je sun kashe mashi wani bangare na samun arziki da ubangiji ya halatta masa sau da waɗannan masu wannan ilimin ka je ka duba tarihi ke mabita kansa je mita biya alwaƙir shi ke da mabita kansa ka je ka duba la ya fi fi sahiru haifu a ta ba yadda za a ka gan shi ya samu natsuwa da tsuwan da kai kake da shi har ma wani lokaci gwada gwada shi masu cewa abu sihirin ya iya samun duniya daga baya dai a gaya ya gaya zai yi amma irin wannan mutanen wallahi ba za su samu abin alherin ba wannan rahoton ba za su samu ba banda kuma wani lokaci idan su za su yi mutuwa ake wato mutuwan guzuma ka san mutuwan guzuma shine wato za ka ga an fara bambar ma yanzu za a mutu ka san akwai barambar ma akwai bambar ma bambar ma shine gaske da ba a san aji ba su saboda abin kunya ce a ciki zai ce kawai shi ya yi kaza shi ya yi kaza kaza da aka ce ya yi kaza shi ya masa kaza da kaza da ya mutu nabi ya kashe shi me ya kai yin wannan wani idan ya fara ba sai ya an kulle shi sai an kulle shi saboda saboda lalata ya yi yawa abin wato abin kunya ta yi yawa sau da aka wa duk wanda ya je ya shiga wannan harkar to wallahi ya kaka makan shi ba zai mutu ma cikin lami lafiya ba sannan kuma kai ma da kake cewa za ka je kai ma ka yi saboda siyasa saboda dambanka da shawo ko wani abu wallahi wato kana zuwa kana siya kanka wani bakin ciki ne baka sani ba idan kai baka ga bakin cikin ba za ma ne ka ga bakin ciki dole ka sai ka gani wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka dole wannan kuce sai ka ganshi to banda wannan kuma banda abin zaka je ka ja ma kanka na iyalanka zaka je ka barbada musu wani banna da zaka zaka rasu amma kamar su wannan wannan raba na banna din dan wani hajji ko kinsa za ka gani wato a jarudu sun addabe su wallahi in ka je garuwa za ka gani irin wannan abubuwan Allah ta'ala ya kyauta mun lalace zada ma zada lokaci yayi ko mun fara da wani bayan mutu biyar mutu biyar zai ishe mu a ganin kamar zada ke cewa zada ma zada ya kara abin da ya kara malamai kamar da suka fasara guda biyu duka za su dauka a lokacin da yake kara zurmukawa cikin ilimin taurarin nan yana ƙara zurmukawa cikin laifi daga nan ana nan ana nan har zai je ya yi musayin imaninsa da wani sihiri ɗin wala kada alimu lamar ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq to da ya riga ya je ya musanya da ka bi samu wata zuri ba zai samu wata rabo wajen ubangiji ba wannan shine fasaran farko fasara na biyu kuma yana ƙara zurmukawa cikin ilimi yana ƙara zama hamshakin mai sihiri hamshaka sun gum matsabbaci za a ce aita yayi kamar yankan kagan yake kamar har hanji to ya zama shidani ne ya zama ifilisi ne ba a sani ba shidanu sun riga sun zama shi ma ya zama wani kwarekwarai shidan din zai ce ai ba ai shi ba ai shi ba nan ma yake juma'a ba to wani juma'a bayan shi ya juma'a ma yana bukatar juma'a ne anan ya riga zama ba musulmi ba eh saboda haka waɗannan waɗannan wato yan uwa ya kamata duka wato a maida hankali kwarai da gaske duk wani abin da za a samu na albarka yana daga abin da ubangiji ya kaga ya baka duk abin da kaga baka samu a cikin abin da ubangiji ya baka ba to wallahi babu albarka ne ka bari ubangiji ya hana ka anan amma ya baka a can amma ka san me amfanin ka samu anan amma in ka ji dan kuma ka rasa wannan kaga dai yana nuna maka cewa wato a mumune ba yadda za a yi su dinga neman alƙalima wani ilimi na sihiri din amma tare da haka za ka gani an ɗan uwan mu da yawa an gwada kansu daga cikin mata daga cikin maza daga cikin yan kasuwa daga cikin yan siyasa wallahi wani zai ce maka shi ba zai iya rayuwa babu wani abu ba ya ce maka wallahi ba zai iya rayuwa babu wani abu ba a kan mutu kenan ai wannan kujerar nawa na famsa din nan an ce wannan kujerar duk wanda ya zo bai shirya ba ya zauna a wajen wallahi sai ya mutu ita za ka shi za ka shi ya tashi ai sai ya jima ya ce manzo Allah sai ya tashi kuma ba inda za ka yi da shi saboda wannan shedanu suna sun nuna wasu abubuwa wato khawariq suna wasu abubuwa da ban mamaki a fili ya gani abu ne an je an siyo dabba ce an je an siyo babu babu sawa babu dalili za a ganta gata ta kaddami ta mutu ta mutu a haka shedanu sun shi sun zuke jinin a gaban su aka yi ba babu yadda za a kai yadda da kai saboda wani abu shi lamarin ubangiji yana bukatar sai ba waye imani sai ubangiji yana mushi iyakansa da wato ikonsa amma yayin da kuma kake gaggauto da abin rabanka na duniya sai baka da wayanka to ya je wajen waɗannan mutane sun mushi wasu abubuwa da hankali ba zai dauka ba saboda ya je wurin hazabibi a ce ai wannan wannan sai ka je wurin gari kaza ne shi shi shi ne kawai ɗaya ce taka da dubu to kana zuwa za ka ga yayi in kai wa in aka yi rashin sa'a ba kana zuwa sai ka ga abin da ya kawo ka sun yi sun gaya masa to kaga ire-iren wannan an abin ya tsanani aka ai dole malamai su wasu zama haru da baru kuma ai dole a zo a rika bayani ana mutane bayani in ba haka ba kaga mutane za su zama sun sun fara cin halaka ba sani ba Allah ta'ala ya yafe mana ga hadisi da malik ƙara kawo mana walin nasa'i min hadithi abi huraira imamu nasa'i ya fitar daga cikin hadisin abu huraira man aqada uqratan thumma nafasa fiha faqad sahara duk wanda ya wani kulli sun mana fasa fiya kuma yi wani tobi a cikinsa ya yi wani top top top top wata mai bayan ya karanta mai da basu mai dun ƙoho da shi ya ji sai ya sani faƙar sahara to ya yi sihiri wa man sahara kuma duk wanda ya sihiri faƙar a shirka to ya yi shirka wa man ta'allaka shay'an wukila ilaihi duk wanda ya rataya wani abu shike za a bar shi da wannan abun ya biya masa bukatunsa in yana ganin zai iya biya masa a wannan hadisi hadisi ne da'ifi amma dai akwai bayanai da yawa da za mu game da hadisin lokaci ya yi abinda muka ta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya tabbatar da imaninmu Allah tabbatar da kadiganmu Allah ta'ala ya nuna mana a wannan kasaran da zamu wato hannun riga da waɗannan mutane matsabbata masu cewa su malamai ne ba kuma malamai ne ba wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh